إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 21 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1419 wanda ya dare da 14 ga watan jun 1998 wal hadithu dalilun albani ce wannan hadisi dalili ne ala tahrimi kasri azmul mayyit al mu'min wannan hadisi dalili ne akan cewa ka karya kashin wata gawa to haramun ne ولهذا جاء في كتب الحنابلة dan haka ma aka samu a cikin littattafan fiqh na hanbaliya suka ce ويحرم قطع شيء من أطراف الميت haramun ne a yanke wata gaba daga cikin gaɓoɓin mamaci wa itlafu zatihi haramun ne kuma a lalata gangar jikin mutum wa ihraquhu haramun ne a ƙona gangar jikin mutum mutum kenan walau ausa bihi ko da yayi wasiya da za ka wasiya ka ce wa ƴaƴanka to jama'a kun gado yadda al'amura suke don haka in na mutu ku ɗauki gawa ta ku je ku ƙona to haramun ne ƴaƴanka su zartar da wannan wasiya kana mutuwa sai a ɗauke ka a maka sallah akai ka makabartar musulmi a rufe ka dan wannan wasiyar wasiya ce ja'ira ta saba wa shari'a mun karanto kuma a farkon littafin nan ba abin irin ta mun fahimci wannan da kyau da za ka wasiya cewa idan ka mutu a samu wani magani a barbaɗa wa gawarka wadda yake gaba ɗaya gawar kawai za ta narke ba za a bi wannan wasiya ba ba za ka wasiya cewa in ka mutu ‘ya'yanka su yanke wata gaba a jikinka su je su siyar don su samu halin yin rayuwa ko kuɗi ko makamancin haka duk ba za a aiki da wannan wasiya ba domin wasiya ce ja'ira ka za shi kashafin ƙina haka ya zo a cikin wani babban littafi mai suna kashafin ƙina babban littafi ne na fiƙin hanabila mujallabi hudu ne ya zo a cikin mujallabi na biyu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da bakwai wa nahawahu fi sa'irin mazahibi albani ya ce haka akwai irin wannan maganar ma a sauran mazhabobi بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر yace kai babban malami ma ibn hajar ya yanke hukunci a cikin littafin shi az-zawajir mujalladi na farko shafi na 134 bi annahu min al-kaba'ir cewa yana daga cikin manyan laifuka jama'a mun fahimta yana daga cikin manyan laifuka a kona gawar musulmi ko a yanke wata gaba daga ciki kala sai yace lima alimta min al-hadisi saboda hadisin da ka sani annahu ka kasri azmi al-hayy annabi ya nuna cewa laifin kamar ainihin karya kashin mai rai ne jama'a ai an fahimci an fahimci abin da ake nufi da kyau ko to anan zan aje alƙalamin dan wani ta'aliki kadan yanzu kuna ji gashi albani da ya kawo ko kawo mu tafan fikih ko to shikenan yanzu albani bai da tafan fikih yake gashi yana kafa hujja da shi a cikin littafin am abin da albani bai yarda da shi ba mu ma ba mu yarda da shi ba kuma har kiyama ta tashi ma ba ma fatan ma Allah ya sa mu yarda da shi shine a samu annabi ya yi wata magana wani malamin fiqh ya yi magana ta saba wata annabi a kidaukanta annabi a aji a ɗauki ta wancan malamin fiqh wannan kam shine albani bai yarda da shi ba kuma duk musulmi in dai musulmin arziki ne ba dan banza ba to dole yarda da wannan annabi muhammad ya yi magana wani ya magana sai ya ce to Allah ya ji wancan da ya wacce magana amma za mu dauki ta annabi sallallahu domin ka'ida ita ce zaru kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminin fi dinihi ka mughamirin idan annabi ya magana sai aka ce to ku bar maganar kowa ku dauki ta annabi domin maganar mai tabbas a cikin maganar shi ba ta kai maganar mai jirgire ko kantafi ba ko a san kantafi kantafi ne ake cewa makomin asara to ya kwatanta maka in aka ce annabi ya magana to wani ya magana akan wannan matsalar ta saba ta annabi to sunan waccan maganar ta annabi dahir sunan wannan maganar ta wannan malamin kantafi to bai halatta ka yi ta ba to wannan shine abin da bai yarda da shi ba kuma mu ma ban yarda da shi ba kuma har dan fodiyo da ya mutu nan nan kusa sai da littafi akan wannan matsalar yace haramun ne a ɗauki maganar wani a kyalata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin musulmi in kana magana da shi bi umum a dunkule ya yarda da wannan to amma da a aikace ne in aka zo to anan ne ake samun matsala sai ya nemi ya kawo masa dalili wanda yake aqbah min uzri min zambin ya kawo maka uzuri wanda yake aqbah min zambin hanzari zai kawo maka wanda hanzarin ma ya ma fi laifin ma da yayi ga zahiri annabi ya ce kaza zahiri wani malami ya faɗi kaza ba a ga dalilin wannan maganar malamin ba sai ya ce a to tun da yau ba a san dalilin malamin ba a ɗauka mana aka san dalilin shi saboda Allah ana ji ana gani ga garan dangan gariya a ɗauki ƙarya wannan kuri da muzu ga shi an ce annabi ya ce kaza ko ya yi kaza ko ya koyar da kaza sai aka ce to a ajiye wannan wannan zahiri ne ba a ji a ɗauki baɗin ne kenan wannan da ya magana ba dalili wai sai aka ce to ka san dalilin shi to in yana da dalili ya kawo mana tun da bai kawo ba to sai mu ce magana shi ba dalili ran da ya kawo dalili to sai mu gwada mai yiwuwa shi ma daga annabi ne to sai mu kokarin gwada karfin maganganun amma aka ce ga maganar wani ga ta annabi to ba a yin ba a hada su balle ma a ce wai wannan tafi tun farko ma waccan kafin ta iso da wannan sai a yi watsi da ita amma a ce to a tsaya a dai gwada a gani dai ai masu maganar ba darajar su ɗaya ba don haka ba za a gwada ba dan primary 6 ne ya zo yi magana kuma professor ya zo yi magana sai a tsaya ana cewa ya kamata a dubi magana ɗan yaron nan primary 6 aji shida na primary wannan kuma professor ne akan wannan ilimi sai kowanne ya magana akan matsala ɗaya sai zama ta wannan tana dukanta wannan ai tun farko gwadawan ma laifi ne in ana magana ilimi fa ba a garin jahilai ba in garin jahilai ne kuwa dama magana wancan profesa ma watsar da ita za a yi Allah shirya da mu wa balagat al hanabila fi zalika albani yace ma mazhabin hanbaliya sun kai matuƙa game da haka hatta qalu kama fil kashaf har ma suka faɗi kamar da yake a cikin wancan littafin kashaf al qina mujalladi na biyu shafi na 130 suka ce waɗannan matsalolin da mu fara karatun su daga yau zuwa karatun mu na gaba jama'a matsaloli ne masu matuƙar muhimmanci domin wannan hadisin albani za ka fahimci cewa babban malamin fiqh ne kuma yana fahimtar fiqh daidai da yadda ya kamata a fahimce shi a zamani mace tana mutuwa da ɗa a cikinta kuma ɗan gashi likita ya tabbatar cewa lokacin haihuwar shi ya yi ko kuma ya kusa kuma gashi yana da rai ya halatta a tsaga cikin wannan mace a fitar da ɗan mutum zai mutu amma ƙodojin shi da ke ciki kidneys ya zama suna da amfani shi ya halatta a tsaga cikin shi a ciro su a zo a dasa wani mai ko a yanko wata gaba ta shi a dasa wani mai ina ɗalibai waɗanda ke koyon aikin likitanci suna koyon ainihin aiki a jikin gawarwaki shi ya halatta a kawo gawa a aje maka kana koyon aikin likita ka fasa kokon kan shi ka fasa hannun shi ka fasa kashin shi ka yi bincike ka koyi aikin yadda ake kaza ake kaza ya halatta duk waɗannan karatu sukan za mu karanta su don Allah wannan karatu bai da muhimmanci suna da matukar muhimmanci to shi ne yake mazhabin hanabila suka ce wa in matat hamilun biman yurja hayatuhu mazhabin hanbaliya ne suka kai matuƙa su ba ta son ma gaba ɗaya a taɓa mamaci a taɓa jikin shi a huda shi sai suka ce kai ko da mace ce mai ciki ta mutu da jariri a cikinta aka ga yana motsi ana fatan an ciro shi zai rayu haruma shakku batniha min ajli alhamli suka ce haramun ne a tsaga cikin ta saboda ciro wannan dan dan haka kaje ce tun farko sun kai matuƙa sun wuce sun kai tara haddi dan kuskure ke magana muslimatan kana qaudun niyya wannan mace musulma ce ko kuwa kirista ce ko da yahudiya musulmi ya aure musulma sai zan ta mutu ta ɗa a ciki suka ce bai alaka ba kirista ce ko ainihin da yahudiya ya zama ya aure ta sai zama ta mutu ga cikin suka ce bai halatta a tsaga jikinta ba haka lima fihi min hatati hurmati a mutayakkana suka ce saboda akwai keta alfarmar wadda an tabbatar da rayuwarta ita an tabbatar ta rayu rayuwa to sai ta mutu to in aka zo aka tsaga cikin ta garin ciro ɗa to an ci mutuncinta tunda ita an tabbatar da ta rayu li ibqa'i hayatin muhima saboda tunanin a wanzar da rayuwar wani wanda ana zato ne ya rayu kun fahimci abin da suke yau cewa shi wannan da ana tsammanin mai yiwa ya rayu ita ko an tabbatar da ta rayu to a ci mutuncin wanda ake da tabbaci akan ya rayu akan wanda ba a da tabbas zai rayu haka su suka ce sai suka ce li annal ghaliba domin a galibi mafi yawancin lokaci wa zahira da kuma zahiri annal walada la ya'ishu so da dama irin waɗannan ƴaƴan an ciro su ma ba sa rayuwa واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة suka su ma mazhabin Hanabila suka ce Imam Ahmad ya kafa hujja da wannan akan wannan magana da yayi saboda ainihin hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga ainihin Aisha mun fahimta shine wancan hadisin na karya kashi din can kiyasin da suka kenan to anan bari tukunan aje alƙalami nan ma in mana wani jan hankali yanzu kun ga wannan Ahmad wannan matsala gashi sun ce Imam Ahmad ya bada fatawa akan ta ashe wannan ya nuna tun zamanin waɗancan manyan malamai ake fiɗan mara lafiya kenan ake fiɗa musulmi suna da likitoci ko idan Allah ya aka yi yanzu tafi yanzu fakalti na medicine ka ga mutum nawa ne cikin ɗaliban mu eh mutum nawa ne suke karatun sciences suna nan sun cika kwango sai accounting suke sai business saboda in ka fito ga inda baka ci kuɗi kai tsaye to duk abin da ya kashe mutane kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko musulmin farko duk abin da yake ilimi ne tsindima kansu suke su je su koye shi sai kaga ya zama alheri ga musulmi to mu nan ana zuwa ma da aka fara karatun boko sai suka kago hadisi dan boko dan wuta ne boko ko sai a ce a wuta min aina antum bi hadha alhadith daga ina ka samu wannan hadisi shikenan to ka dubi irin ci bayan da aka yi to in ƴaƴanku ba su boko ba za su koma suna gantali kuma ƙarshe 'ya'yan wasu za su je su boko 'ya'yanku kuma daga ƙarshen yini za su dawo za su zama masu gadin waɗancan 'ya'yan boko ɗin ni ko na san in dai haramun ne ai boko to haram ne ai gadin ɗan boko ko ba haka ba abin da yake faruwa kenan wani saboda ƙarfin mugun imani fa hawa ya yake ce duk wanda ya sanya jinin shi a boko Allah ya isa wai 'ya'yan shi da jikoki da tattaɓa kunna har zuwan dajjal wai yake magana har dajjal ya zo wai shi da yadda jinin shi ya boko zo Allah ya isa ana nan kuma ran da ya tashi siyar da gonar shi sai nemo dan boko ran da zai saki uwar yaran sai nemo dan boko ya rubuta mai takarda bai iya ajamin ba balle larabci balle boko gaba ɗaya shi jahilin duniya wal akhira ne duk jahilci ya tattaru akan shi kuma ana nan ana nan gaiwa ce ta fito mishi kaba ce ta fito mishi ya kai shi asibiti waɗannan yan bokon da yake kyama su za su farke shi to har ina irin wannan gidadancin jama'a to kuma wannan gidadancin har yanzu bai rabu da jama'a ba hanyar da sa ana a makaranta ka gawa saboda kada su abin ba su lalace a nan ba za su yi wata lalatar da tafi irin wannan a makaranta a anguwar da ka ba su suna yawo abin da ake so ka karantar da ɗanka tarbiyya shirya a hannun Allah take annabi Musa a gidan Fir'auna ya taso ba haka bane har ya mishi gori alam rabbika fina walida ba nan muka rene ka kana dan mutsuli ba wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin duk kai kuruce ka anan amma yanzu kai ne zaka mana dan tawaye zaka mana tawaye sannan Musa ce fa'altu ha wa ana idan min ad-dallin ai na yi ne dan da wayo dan yaro ya fasa kan wani mai yayi ai ba laifi yayi ba wato duk wannan abin da ne yanzu ana magana na cika na zama mutum na aikata irin wannan abin a'a to da kai ake magana yanzu a dawo kan layi to abin da ake so mutane su fahimta kenan to gashi dai mana bin munazila haka suka ce قلت ni Muhammad Nasiru bin Albani sai nace thumma zakara al-haditha sai ainihin ya faɗi wannan hadisi wanda muka wuce a baya wa nassu Abi Dawud fil masail ga nassin maganar da Imam Abu Dawud ya dauko a cikin al-masail Imam Ahmad Abu Dawud almajirin shi ne to ya zauna yakan tambaye shi alga ta malam ina hukuncin kaza yana rubuta tambayoyin da amsa ko kuma in wani ya tambaye shi ko kuma malam ya bada wata fatawa sai tattara mujalladi guda haka al-maktab al-islami waɗanda suke Dimashq Sham a Beirut sun buga shi sa'an nan kuma akwai ɗan shi abdullahi babban ɗan imamu ahmad shi ma yana da masail dukkan su an buga su daban-daban ne to wannan rani ya dako daga cikin masailu ne na ainihin abu dauda wanda ya daga imamu ahmad a cikin shafi na ɗari da hamsin ya ce sami'tu ahmada na ji malami na imamu ahmad ibn hanbali su'ila anil mar'ati tamutu wal walad yataharraku fi batniha ayu shaqqu anha aka tambayi imamu ahmad ala gafarta malam ina hukuncin mace ta mutu ga ɗana motsi a cikinta ya halatta a yi mata aiki a tsaga cikinta a ciro ɗan ƙalala imamu ahmad ya ce a'a kasar azumin mayyiti ka kasar yi hayyan saboda annabi ya ce karya ƙashin mamaci kamar karya ƙashin shi yana da rai kun ji hujjar imamu ahmad kenan sai albani ya ce wa allaka alaihi as-sayyid muhammad rashid riba sai ka samu wani babban malami as-sayyid muhammad rashid riba wani babban malami ne salafi a cikin jami'a azhar Allah ya mishi rasuwa kusan shekara 80 da suka wuce shine abin nan vice chancellor na jami'ar azhar a wannan lokacin sai zaina yana wa ɗaliban shi tafsiri to sai zama waɗannan ainihin ɗalibai a wato abin nan sai zama waɗannan ɗalibai a cikin su a'a malamin shi shi sayyid muhammad rashid rida malamin shi sai zaina yana musu ainihin tafsiri sai zama shi rashid rida zaina yana ainihin kwafe wannan tafsiri a cikin kaset in ya je gida sai zauna yana saurare yana rubuta yana rubuta yana rubuta malamin ya zo tafsirin suratul yunusa bai ƙara fata da ba sai ya mutu sai aka buga tafsirin yana nan mujalladi goma sha ɗaya kusan ban san wani malami a zamanin nan da ya tsaya fata-fata da ɗariƙar tijjaniya a ilmance kamar shi ba a cikin wannan tafsirin ka je ka ɗauki mujallabi na goma sha ɗaya sunan tafsirin tafsirul manar na taɓa zo muku da shi nan na yi karatu a cikin shi wasu nan a tafsirul manar sunan shi an gane ko to wannan malami ya zo da ya zo ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ya kawo yadda waliyai suke na gaskiya da ƙarya sannan sai ya ajiye wa tijjani alƙalami kuma a kawo jawabi wabillahi tawfiq ka tafi ka je ka karanta daga masar aka yi shi sai fa akwai wani gaban shehin dariƙin ƙasar ya taɓa muƙabalanta cewa yana son a kawo mishi ko littafi ƙwaya ɗaya wanda ya sukan tijjaniya wai yana cewa babu ne wai babu malamin masar da ya soki tijjaniya nake a'a sai koma ya ga yan alifin bil fatahatai ne an ba fi fanfara ba amma in dai ana karatun ilimi an san birjik ma ga sunan as-sunan wal mubtadi'at khadru abdulsalam khadiru ba dan cikin jami'a azhar bane a masar da suka je ka gane yake akan tijjani to sannan ga kuma shi wannan malami ga sunan malamai birgit malam mun fahimci wannan da kyau ku to shi ainihin sayyid muhammad rida sai ya ta'aliki fa qala yace wal istidlal bihi ala tarki jamin al hayy fi batn ummihi yamutu mutlaqan fihi gharabatun min wajhaini yace kata hujja da wannan hadisi akan cewa wai a bar jariri a cikin uwar shi ya mutu gashi an riga an san cewa shi yana da rai ita kuma ta mutu sai ce wannan kafa hujja yace bakon abu ne bai dace ba ko kadan yace saboda dalilai biyu dalili na farko ahaduhuma anna shakkal batn laysa fihi kasru azmin lil bayyit tsaga cikin uwar da za a yi a ciro dan ai babu wani karya kashi ai naka karya kashi babu kaga wannan kiyasi ne ma alfarik don in an zo yi mata ijra'in amaliya an zo yi mata aiki ai babu inda za a karya kashin ta sannan a ciro dan ko idan haka da wannan kiyasin da imamu ahmad ya da shi da yan mazhabin shi tun daga nan ya faɗi sanihuma fuska ta biyu annal jamina idza kana tammal khalqi in ya zama shi wannan jaririn mai cikakkiyar halitta ne halittar shi ta cika wa ukhrija min batni ummihi bi shakkihi aka ciro shi daga cikin uwar ta hanyar tsaga cikin fa innahu qad ya'ishu kama waqa'a mirara yace dan yana rayuwa kamar yadda haka ya faru da dama an gani amma shi imamu ahmad kun ga sun nuna a mazhabin su cewa so da dama dan bai rayuwa amma kuma a zahiri a dan kwalba ma yake rayuwa dan shekara dan wata bakwai bakwai ne balle wannan halittar ta cika sai kai aka tsaga aka dauko shi sai yace fahahuna ya ta'arabu infazuhu wa hifzu hayatihi yace to anan ne abubuwa guda biyu za su karo ko dai a saki wannan yaro a bashi a cikin uwar ya mutu ko kuma a kwato shi a ainihin wato tabbatar da rayuwar shi مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم أبو بوا بيو أنا سنجي كو كودي أفسا تكين أور أتقو أن to a yadda Ahmad ke cewa to kamar hukuncin karya kashi ne yana ganin haramun ne to akan haka din ma a je cewa haramun din ne a tsaga cikin to da yin wannan da kuma sallama yaron ya mutu to wanne ne yafi aibu ga ɗaɗe da rai an tabbatar ana kuma fata ga dukkan tsammani mafi ƙarfi cewa an fito da shi zai rayu to ita kuma imamu ahmad ya ce tsaga cikin haramun ne to yanzu tun da haka ne a bar ɗan ya mutu to an yi haramun ko ko a tsaga cikin uwar a fito da ɗan to an yi haramun kamar da imamu ahmad yake cewa yake to abubuwa biyu sun haɗu sai rashidu rida yake wala shakka annal awwal arjahu babu shakka akan cewa magana ta farko ita ce tafi ƙarfi ita ce a kubutar da rayuwar yaron ko da za a keta alfarmar yanka cikin uwar ala anna shakka al-batn bi mithli hadha sabab yace tare da cewa ai ma yanka cikin uwa saboda wannan dalili la yu'addu ihanatan ba za a ainihin saka shi daga cikin wulakantawa ba lil mayyiti kama huwa zahir dan an tsaga cikin uwa an fito da ɗa ba za a ce an wulakanta uwar ba kamar yadda wannan zahiri ne sai urfin nasu kullihim a cikin ɗabi'an mutane gaba ɗaya babu inda za a ce an yanka cikin uwa an fito da ɗa a ce an wulakanta ta fasawabu dan haka abin da ke daidai qaulu man yajibu shaqqal batn wa ikhrajihi wa ikhrajuhu maganar malamin da yace ainihin a tsaga cikin uwar wa ikhrajuhu da kuma fitar da dan idza rajjaha tabibu hayatahu ba'da khurujihi idan aka samu kwararren likita ya tabbatar da cewa yana fatan wannan yaro in Allah ya so zai rayu tunda abu ne na ilimi likitocin nan sun yi karatu sun yi bincike sun yi a aikace sun saba daga ganin dan da yake zai iya rayuwa in Allah ya so a ilmance ilimi gaba ɗaya na wurin Allah amma gwargwadon abin da suka sani za su iya ganewa suke muna fatan rayuwar wannan to wani likita ya tabbatar da haka sai a yi wa qad sarraha bi hadha ba'dhum an samu wasu daga cikin malamai ainihin da likitoci sun fito sun nuna haka daidai ne karara to idan ma imamu ahmad ya ce haka ai sai mu ce to ai a yayin da uwar take da rai ma ai ya halatta a tsaga cikin ta a ciro da in ya zama da wata matsala ko to shin a lokacin da aka tsaga cikin uwar da rai aka ciro dan shin a wannan halin za a ce an aikata laifi to ashe kaga idan munasaba munasaba ce ta kama dalili ne ya kama ba abu ne wanda ake kai da gangan kamar yadda za a kama hannunta a balla ba jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma balla mutum ma da gangan ai akwai inda zai zama halal in ma bai zama wajibi ba in aka samu wani maɗori ɗan a ya tsora ka gashi nan ba daidai ba ka karkace ba suna kama mutum su sace balla shi ba kamar kara to wannan ballawar ai kaga ba za a ce ta shiga cikin wancan hadisin ba don an balla ka ne don a gyara ka bas za su yi maka kuma su zo su haɗa ka sai to ka gani ita ma za a yanka cikinta don a ceci rayuwarta in ɗan ya mutu misali ko to kamar haka sai zama ita ce ta mutu ɗan yana da rai ashe ya halatta a yanka kenan a ciro ɗan kaga yanzu an gane imamu ahmad ya yi kuskure akan wannan matsala to shi kenan an soki malaman fiqh kenan a'a fahimta ce Allah ya sa sai iya abin da Allah ya ajiye mishi tashi fahimta kenan sai zama kuskure ne sai kuma daga baya aka gane cewa ga abin da ke daidai wa qala fi manar sabil albani yace kuma har wa yau mai littafin manar sabil wani babban malami ne mutumin kasar Saudi Arabia ya littafi ya sa mishi manar sabil sharhi ne na addalil littafin hanabila ne sai ya sharhin shi to shine wannan littafin ya cika shi da hadisai ga sunan da ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba shine albani ya ɗauki littafin ne takharijin shi shine irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil juz'i tara ne duk da sihirasa sannan an samu wani jikan Muhammad ibn Abdul Wahhab wani babban malamin hadisi a yanzu yana nan a Saudi Arabia ya ɗauki alƙalamin shi shi kuma ya ƙarasa inda albani bai ɗan yi takharijin ba Allah ya saka musu alheri gaba a cikin juz'i na farko shafi na 178 yace وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت موهمة متوهمة yace idan ainihin wato uwa ta mutu sai aka fara ko kuma wani bangare ne daga ɗan sai fara bullukowa zai fito bayan uwa ta mutu yace to ya halatta a tsaga sauran jikin uwar in dai an tabbatar da rayuwar ɗan ainihin bayan a da ana tsammani ne daga baya sai aka tabbata ana fatan wannan ɗa zai rayu to ya halatta ainihin a tsaga da sauran sai a fito da ainihin ɓangaren jikin ɗan jama'a mun fahimci wannan mutum to kaga wannan shi ma ainihin wannan magana shi ma ba hanbale ne amma kaga gashi a zahiri ya saba Imam Ahmad sai ka babu laifi dan kana limamin gari an bada fatawa fadanin fatawa ka kace za a tashin kiyama qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani Albani ne littafi sai nace wa maktarahu sayyidu abinda wannan babban malami as-sayyid Rashid Rida ya zaba rahimahullahu ta'ala Allah ya ji dan shi huwa al-asafu inda shafi'iyya wannan magana ita ce daidai haka take a wurin mazhabin shafi'iyya kama qala an-nawawi kamar yadda nawawi ya faɗi kun ga malaman fiqh da suka yake da dadewa ma sun san matsalar ce nawawi ya faɗi wannan magana a cikin al-majmu'u sharh al-muhazzab mujallad na biyar shafi na 301 wa azahu li qawli abi hanifa wa akthar al-fuqaha'i kuma nawawi ya ce abu hanifa da mafi yawancin malaman fiqh na sun zaɓi haka suka ce in uwa ta mutu da tsohon ciki babu laifi a tsaga cikinta a ainihin fito da ɗan وهو مذهب ابن حزم يتي وانا مذهب ابن حزم ne haka yazo a cikin littafin al-muhalla a cikin ainihin juz'i na biyar shafi na 166 zuwa 167 wa huwa al-haq albani yace wannan magana ita ce gaskiya insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so cewa ya halatta a tsaga cikin uwa in ta mutu in ana tunanin fatan cewa dan zai rayu don a fitar da shi da ya gama wannan sai yace wa yustafadu min al-hadisi sabiqi shay'ani to akwai abubuwa guda biyu yanzu da zamu fa'idanci da su daga cikin wannan hadisi an fahimci wannan da ko hadisin da ke cewa karya kashin gawa to kamar karya kashin mai rai ne to yake akwai fa'idoji biyu al'awwal fa'ida ta farko hurmatu nabshi qabril muslimi haramun ne ma'ana haramcin tone kabarin musulmi in aka ce kabari na musulmi ne to haramun ne a tone wannan kabari lima fihi min ta'ridi idanihi lil kasri saboda garin tona wannan za a iya karya kashin shi ai ka ka fahimci wannan kaga yanzu saddan mai zari'a ne nan tukuna ba a kawo nassi wanda ke nuna bai halatta a tone kabar mamaci ba yanzu ana son a kawo maka ko da babu wani dalili na nassi karara to tona kabarin musulmi haramun ne saboda zai iya ja a karya kashin shi wanda karya kashin kuma haramun ne akwai nassi akan haka walidhalika qala ba'd as-salaf don haka aka samu wasu daga cikin malamai da suka gabata suka ce يتحرج من أن يغفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها فيها don haka aka samu ainihin wani daga cikin malamai magabata ya nuna kyamar a ɗauke shi a je a rufe shi a makabarta tsohuwa kun san akwai malaman fiƙo da suka ce makabarta in tsohuwa ta tsufa ta tsufa ta tsufa to za a iya zuwa kuma a ci gaba da tona ta ana sake mai da wasu mamatan kun fahimci wannan tsohuwar makabarta tukuf suka ce a je a haƙe ta sai a ainihin mayar da a rinka mayar da wasu sababbin gawarwakin to sai aka samu wani cikin malamai magabata yake shi kan yana wasiya don Allah kada a yi mishi haka dan me domin yana tunanin ƙarshen ta garin tone wani kabarin a mai da shi a saka shi za a karya ƙashin wannan ainihin mamaci wanda yake kwance a wurin da farko kun ga an karya alfarmashi kenan قال الإمام الشافعي في الأم الإمام الشافعي يفدي أتكلم تافنش الأم أتكلم مجلد نفرق الشافعي نتري بيد أربعين بديار يتي أخبرنا مالك إمام مالك يا بام الأباري دي إمام مالك مال من شافعي an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa an abihi ya karbo daga mahaifin shi qala mahaifin shi yace ma uhibbu an udfana bil baqi'i makabartar baqi'a a lokacin da annabi ya zo ita ce makabartar da ya yanka ta farko makabartar musulmi a madina mutum na farko da aka fara rufewa a cikin ta shine usman dan maz'un wannan wanda yake dan uwan annabi ne ta wajen shayarwa sun sha nono ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya zama ana tarke mutane kabarin su Aisha kabarin su Abu Huraira duk yana nan a nan wannan baki'a kuma wannan makabarta tana nan har yanzu idan ka fito daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta dama to za a ganta ga nan an kewaye ta da wani karfe ne raga raga haka za ka hangi makabartar to shine wannan tabi'i ne ku duba tun zamanin tabi'ai ma yace ni kan bana sha'awar a birni na a makabartar baki'a la an udfana fi ghairihi ahabbu ilayya aje a rufe ni a wata makabartar to na fi son haka inna ma huwa ahadu rajulain yace domin inda za a rufe ni din nan a baqi'a wurin ɗayan mutane biyu za a rufe ni in ma zalimin ko dai a tole gawar wani azzalimi kabarin wani azzalimi ne kuma a maida ni in kwanta a wurin sai ce fala uhibbu an akuna fi jiwarihi ni ka zan so a ce na kwanta makwancin wani azzalimi ba wa in ma salihun ko kuma ya zama kabarin nan asali na wani bawan Allah ne mutumin kirki fala uhibbu an yunbasha fi izamihi to ba zan yi fatan a tone a tone shi ainihin abin ne a cikin kasusuwan shi ba qala urwatu yace wa in ukhrijat izamuhu wa in ukhrijat izamu mayyitin idan ko aka ainihin wato fitar da kasusuwan wani mamaci ahabbtu an tu'ada to ni ainihin ina son a mayar da su na so a mayar da su fatudfana a mayar da su a rufe su ma'ana garin tonowa za a sa wani sai aka ga kasusuwan wani to tun da ba su gama rigidigewa sun zama ƙasa fitik ba ya ce to a mayar da su a rufe yanzu yana magana wani ne ma daban shi kan da kanshi ya ce kabarin da ko zai zama na azalimi ne to da zai so ya kwanta kan kabarin azalimi ba ko kuma ya zama kabarin nan da za a tone shi shi a mayar da shi ko ya zama kabarin mutumin kirki ne ya ce to ba zai so a tozarta wannan mutumin kirki a tone shi ba yace to da a ce za a haƙa kabari a ce za a fitar da za a ainihin sa wani a cire wani kabari a sa wani sai aka tona ta ga kasusuwa yace to in so na samu ne a mayar da waɗannan kasusuwa a rufe kabarin to wannan urwatu kun ga tun zamanin tabi'ai kenan to ina kuma yanzu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu وقال النووي في المجموع الامام النووي يفدي في كتابه المجموع شرح المهذب مجلد ربيع شافي نقري أكو دا أكو يأتي ma mukhtasaruhu ga abin da ya faɗi a takaice yace wala yajuzu nabshu al-qabr li ghairi sababin shar'iyyin bi ittifaq al-ashab malaman shafi'iyya suka ce bai halatta a tone wani kabari ba sai inda wani dalili na shari'a wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi wa yajuzu bil asbab ash-shar'iyya yace idan da akwai wasu dalilai na shari'a to ya halatta a tone kabari kana hayi ma sabaka kamar bayanin da ya gabata fil mas'alati a karkashin wata mas'ala ce ita ce cewa idan makabarta sai wani makwararar ruwa ya yanko kanta sai ya kece ta to kun ganin za a iya tona waɗannan kaburbuka a canza musu wuri mun ji hanya haka a Madina to yake yake ishara kamar wannan matsalar wa muktasaruhu ga abin da ainihin nawawi ya faɗi a takaice yake annahu yajuzu nabshul qabri idza bala idza bali al mayyit wa sara turaban idan aka tabbatar da cewa wannan kabarin da ke kwance a wannan gurin ya riddige ainihin ya zama kashi mun fahimci wannan da kyau ya riddige eh afwan ya zama ƙasa wa hina idin yajuzu dafnu ghairihi mun fahimci wannan da kyau ko sai ce a wannan halin ya halatta ainihin a rufe wani shi fihi a wannan wuri wa yajuzu zar'u tilka al-arda ardi kuma ya halatta ai noma a wannan wurin a shuka a ci gaba da shuka wa bina'uhu kuma ya halatta ai gini wa sa'ir wujuhu linkifa'i da sauran fuskoki na amfani wa tasarrufi da kuma harkokin yau da kullum fiha a wannan wuri duk tafaqil ashab amma wannan maganar ba dukkan malaman musulunci suka haɗu akan ta ba sai yace malaman mazhabin shafi'iyya ne kadai suka haɗu ainihin akan ta mun gane wannan da kyau ko sai yace wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyit asarun min aznin wa ghairihi amma fa wannan sai in ya zama an tone kabarin ba a samu kashi ko kwaya ɗaya ba gaba ɗaya ya riddige to amma kuma a cikin hadisi da ya inganta wanda bukhari ya rawaito annabi ya nuna cewa dukkanin mutum ko ya riddige gaba daya akwai wani kashi nan wajen kungurin ka can daga ƙasa wajen kwankwafan ka shi baya narkewa a ƙasa ko da ka narke gaba ɗayan ka a ƙasa to shi baya narkewa saboda in aka busa ƙaho daga nan ne jikin mutum zai girgiza ya fara haduwa to ka ga yanzu kamar tunda aka ce in dai ya zama ba abin da ya rage na jikin mutum to wannan ya za a yi da shi kenan sai ce wa yaqtalifu zalika bi ikhtilafil bilad wal ardi ko da yake wannan ya saba gwargwadon sabawar garin garuruwa da kuma kasashe wasu garuruwan naman mutanen garin da kasusuwan su bai da karfi nan da nan da an riga mutum sai ya rufe jiki ya rufe a kasa wasu kuma suna da karfin jiki wasu kuma kasar suna da zafi wasu kuma kasar ba zafi yace to sai an lura da yanayin yadda kasar take da kuma mutanen wa yu'tamadu sai yace wa yu'tamadu fihi qawlu ahli al-khibra biha yace sai a dogara akan magana kwararru akan wannan akwai mutanen da su sun kware za su iya gane cewa kabari iri kaza a nan garin ko a nan anguwar yana rubuta lokaci kaza da makamantan haka imam nawawi ya ce to in haka ta faru to babu laifi sai a ainihin tone din sai a saka wani qultu min muhammad nasir bin al-albani sai nace wa minhu ta'lamu tahrima ma ma تركب ما تركبه بعض الحكومات الإسلامية من ظرف بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني yake to daga nan ne za ka san cewa wasu irin ayyuka munanan ayyuka da wasu gwamnatoci suke yi na musulunci su ainihin rugurguza makabarta a kawo bulldozer ta rugurguza makabarta kuma makabartar nan ta musulmi ce a tone ta wai kawai saboda ana son a tsara garin garin da can wannan makabarta a bayan gari take amma garin yanzu saboda zamani saboda zamani sai aka yi gari makabartar ta zama a tsakiyar gari to yana son a tsara gari gari yayi kyau sai a rugurguje wannan makabarta kawai a mai da ita lebur a gina gidaje a wurin to Muhammad Nasiru Dinal Albani ce wannan laifi ne duna ayyi mubalatin bi hurmati ha yake sai kaga suna yin wannan danyen aiki ba su damu da alfarma waɗanda ke kwance a wurin ba a wurin kimamin bin nahyi an wata iha ko kuma ma su bada muhimmanci game da cewa ai annabi ya ma hana a taka kabari in ya zan annabi ya hana a taka kabari yanzu a je a sa mota bulldozer ta haƙe su ta wance kalar da su gefe guda dan Allah bai fi muni ba ya fi muni wa kasri idaniha da kuma karya kashin mamaci wa nahyi zalika da abubuwa munana makamantan haka duk ba sa lura da waɗannan abubuwa wala yatawahhamanna أحد أن التنظيم المشار إليه يسوغ مثل آه يسوغ مثل هذه المخالفات الباني يكي إنا فاتن كده أسامو وني يتبع تنانين شواوي دليلي أكن قارة دليلوا zai iya halatta a irin a irin wannan danyen aiki a saba wa shari'a saboda kawai kuna son garin ku yi ado ya zama babu sauran makabarta a cikin garin to kar ku taba tunanin yin wannan tunanin gyara garin ku zai zai halatta muku ku haka kalla yake ba haka abin yake ba fa innahu laysa min ad-daruriyat domin wannan ba shi daga cikin abubuwan da suke lallai ba lallai sai kun tsara gari da babu makabarta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a ƙashin gaskiya ma a tsarin musulunci ba a cika so zamu zo mu ji ba a cika son ma makabarta ta nisa daga cikin gari ba a ƙashin gaskiya ana son makabarta ta zama dab da cikin gari in ma ba ta zama a tsakiyar gari ba Allah ya shirye da mu sai yake cewa wa inna ma huwa min al-kamaliyat allati la yajuzu bi mithli hal iktida'u ala al-amwat yace gyara gari a ce saboda gyara gari za a rushe makabarta yace yana daga cikin abubuwa waɗanda suke eh na kammala gari ne gari yayi tsaf to amma kuma ba su halatta saboda yin haka a yi ta'addanci akan waɗannan mamata ba fa alal ahya'i an yunazzimu umurahum yace wajibi ne dai eh masu rai su tsara garuruwan su su gyara duna an yi ubu mautahum ba tare da sun cutar da mamatan su ba ku gyara garin ku yanzu ka je Madina za ga yadda aka gyara makabarta aka kewaye ta ba ta sa wa Madina munin komai ba kuma ga ta a tsakiyar garin ba abin da ta yi saboda haka kuma ku gyara kadarurukan ku gyara mamatan ku ku killace tunda wuri ya riga ya zama ainihin an daina rufe mamata to ku killace ta ku bata haka amma ku rusa alfarman mamatan ku saboda kuna son garin ku yi fureti fureti to za ku haɗu da fureti fureti mummuna a kabari Allah kiyaye wa min al-ajaib Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace abu ma mafi ban mamaki allati talfitun nazar waɗanda za su sa lallai a duba a wayaye su an tara hadhihi al-hukumat tahtarim al-ahjara sai daga irin waɗannan ainihin hukumomi waɗanda suke rugurguza makabartar musulmi amma zai ga suna girmama duwatsu sai kaga an samu wani dutse an gyara shi a cikin gari an yi mishi tanki ko an yi mai kwaskwarima wal abniyatul qa'ima ala ba'd al mauta ko kuma a ce ga wani ainihin wato gini wanda yake dogon gini ne an yi shi akan kabarin wani babban mutum da ya mutu da dadde sai kaga suna ta gyara irin waɗannan abubuwan mun fahimci wannan aksara min ihtiramihim lil amwati anfusihim suna gyara irin waɗannan abubuwa fiye da yadda suke mutunta ainihin mamata din misali akwai wani hoto da aka ta yawo ana cewa mutane ana cewa hoton masallaci ne ko masallacin kudus ko wani abin nan ko ba hoton masallaci bane kabarin matar wani bamagudan sarki ne in baka san haka ba tafi ka je ka duba littafin munjir ka gani munjir wannan kamus din nan na kiristoci munjir kamus na larabci na kiristoci da kiristocin masar suka yi yan roman catholic ka je ka duba ka gani wannan hoton yana ciki kai ka ce daga nan ma suka ɗauko shi to ka dubi abin da su suka rubuta a ƙasa kabarin matar wani bamagudan sarki ne shine ya gyara shi haka sai ka gan shi kamar masallaci mu ko mutanen mu da yake ammatul ammawa ne sai ka ta musu yawa ana cewa masallaci ne suka yi tafiya suna manna a ɗaka to sai ga ana girmama abubuwa irin waɗannan amma zai gaba a girmama kaburbukan abin nan mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fa innahu law waqafa ala tariqi tanzim al maz'um ba'd hadhihi al abniya min al qibab aw al kana'is wa nahwiha tarakatha ala haliha yace abin mamakin shine da za a zo gyara gari irin waɗannan garuruwan sai a samu irin waɗannan gine-gine a samu wani katon kadari irin wannan da ake girmamawa na da ko a samu wata katuwar coci ko a samu wani abubuwa irin waɗannan da ake ginawa sai kaga an ketare an bar shi a yadda yake amma da za a je a samu makabarta sai a kece ta a cewa ana son a gyara gari ba haka suke ba Allah ya kiyaye sai ce wa addalat min ajliha kharifat tanzim ibqa'an alaiha sai a kauce a fasa ainihin tsarin akan wannan gini da aka samu saboda ainihin gina na wannan tsohon kabari ko na coci ko wani abu makamancin haka لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة sai su ce saboda wannan wai kayan tarihi ne waɗannan kayan tarihi ne don haka ba za a taɓa su ba yanzu ga ganuwa wannan sai ga an ƙi taɓa ganuwa amma sai a je a samu kaburbuka mai yiwa wasu manyan malamai ne ma sai a rugurguje kai sai a je za a gyaran titi amma ganuwa fa sai a gyara ta a yi ƙofofi kuskure ma saboda ne saboda tarihi jama mun fahimci wannan da kyau to wannan kan ba karamin ainihin kuskure bane wa amma quburul mauta yace amma kaburbukan mamata anfusihim da kansu fala tastahiqu indahum zalika at-ta'dil ya ce su kan ba su cancanta a kauce musu ba a wurin irin waɗannan mutane in suka zo suka samu kabari ba sa kauce musu sai su ainihin afka mushi sai ce bal inna ba aba tilkal hukumat yace kai zaka samu wasu daga cikin irin waɗannan ainihin wato hukumomi ma la tas'a fi ma alimna ila ja'al al-qubur kharijat al-bilad kharijat al-balda zaka samu irin waɗannan hukumomi yace a cikin iya sanin mu da muka yi suna kokarin ma ya zama duk makabartar gari wai tana can wajen gari ne wal man'u min ad-dafn fil qubur al-qadima sai su ce ai sai ka ga irin waɗannan gwamnatoci sun hana a ci gaba da ainihin rufe mamata a cikin ainihin tsohuwar makabarta ko da da fili saboda ba sa son makabarta a cikin gari wa hadhihi mukhalafatun ukhra fi nadari albani yace ni a gani na wannan wata sabawa shari'a ce daban da annaha tusawwitu ala almuslimina sunnata ziyarat alqubur sunnata ziyarat alqubur yace domin nesanta makabarta da cikin gari to tana sawa musulmi su santar da sunnar ziyarar makabarta tunda ta yi nisa لأنه آكو لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها domin ba abu ne mai sauki ga mutane gama gari ba su rinka ainihin samun damar zuwa kaiwa ga wannan wuri a ce makabarta ta yi nisa daga gari sai ka shiga mota ko sai ka hau mashin to ka gaba dukkanin mutane ne za su rinka zuwa ziyara ba kenan sai yake cewa waya kuma bi ziyaratiha wa du'a ilaha sai zama an rasa waɗanda za su rinka zuwa ziyara da yawa makabarta addu'a saboda makabarta ta yi nisa daga cikin gari والعامل على هذه المخالفات فيما اعتقد yake ni dai a cikin iya abin da nake kudurcewa abin da yake jan su ga irin wannan saba wa shari'a inna ma huwa taqalidul a'ma lil urdiyya saboda koyi ne kawai da suke wa turawa koyi irin wanda makaho yake wa jagora ma'ana makaho idan shi dindin yake duk abin da jagora ya gashi sai ya tafi to mutane yanzu sun rufe ido gaba ɗaya duk abin da turawa suke shi suke yi yanzu wallahi da ake kwallon nan akwai mutanen da yake ba za su iya barin kallon kwallon nan tafi halatta sallah ba to ka sani da cewa ko da karatun alkur'ani kake yi haramun ne ka ci gaba yayin da aka kira sallah ai karewa kenan wanda gaba ɗayan musuluncin ba shine qur'ani gaba ɗayan qur'anin ba shine musulunci to ko karatun qur'ani kake ko kake karantar da qur'ani aka ce lokacin sallah sai ka bari to balle a ce kallon kwallo wanda yake malaman musulunci suka ce kallon kwallo ba zai haramta ba sai in ya keta waɗannan ka'idojin na farko ka a samu cuɗanin maza da mata wani stadium ne yanzu babu cuɗanin maza da mata na biyu ka a sami shagaltar da mutane daga sallah akan lokaci yanzu kwallo ba ta shagaltar da mutane a to me kallon kwallo ma ya kasa zuwa sallah akan lokaci balle yana da wani wanda yake shine babban dan kwallo mun fahimci wannan sannan banda bayyana tsiraici duk waɗanda suke kwallo din nan tsirara suke saboda fitik suke daga jerin wanduna jama'a mun fahimci wannan da kyau to amma abin mamaki yanzu a bana din nan an samu wani babban mai kuɗi a ƙasar saudi arabia allah ya saka shi a aljanna ya ɗauki nauyi ya sai fili a gidan talabijin na america cnn aka ɗauki Riz Khan ɗaya daga cikin masu yada labarai na CNN wanda yake musulmi ne mutumin ƙasar Pakistan sai aka ɗauke shi aka kai shi Makka sai suka rinka ɗauko rahotannin aikin hajji live mubashar kai tsaye ana yin aikin hajjin a yanzu gashi ana nuna Ka'aba a CNN me yasa ya haka sai ce saboda mafiyancin turawa da ke yammacin duniya ba su da labarin musulunci ko kaɗan sai abu ɗaya duk inda aka tashi sai a ce ne ai musulunci kashe mutane ake kawai wallahi hanni ina fatakot muna tafiya da wani dan taxi muna hira muna hira yace hanyar da za a bi a je arewa ma shi bai sani ba mun dan tsogano magana ne ta addini a takaice takaita shikenan karshe sai ce su an ba su labari an ce musulmi a arewa sun ce duk wanda ya kashe mutum will go to heaven zai samu aljanna su kawai abin da aka ce musu kenan kuma gaskiya haka fastocin su suke gaya musu a coci don su kyamace mu to haka turawa ake gaya musu a yammacin duniya ba su da labarin addinin musulunci to sai wannan balarabe mai kuɗi sai ya ɗauki nauyin ana nuna wannan aikin hajji life don Allah mutum nawa ne suke taruwa suke kallon wannan aikin hajji sannan aka samu wani babban malami na sunna ba amerike gashi da kaya na musulunci komai da komai malami ba amerike yana bayanin aikin hajjin annabi da turanci ɗaya bayan ɗaya don Allah mutum nawa ne suka ce talabijin suna kallo kabbara guda nawa kuka ji garin nan ya amsa jama'a mun fahimci wannan na kawo mana wannan ne don kusan cewa wallahi da Allah yake wala yuzalu na yuqatilu lakum hatta yardukum an dinihim ba za su kushe ba suna yaƙa ku har sai sun ga kun bar addinin ku an dinin ku in istata'u matakar za su iya duk inda ba ku tunani sai sun bullo muku yanzu kafin in ka saka yaronka makaranta kafin ya fara tunanin Allah ya sa ya gaji profesa Ango Abdullahi ya gaji profesa ya dudu ya gaji profesa wani ya fara tunanin Allah ya sa ya gaji wani na Kaduna Allah ya sa ya gaji wani na Ibadan ya zama coach ya zama kaza wallahi wani sai dai ya zama coach na jirgi tarago ba kun san sunan wallahi wani yaron sai dai ya zama haka ya kin karatun bokon ya je yana son sai ya zama kaza a kwallon kuma sai ya zama bai zama ba sai zama ya asara biyu kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau jama'a saboda Allah to yanzu inda an tsaya an yi nazari to ita kanta kwallon nan ma fa yaki take da hatta karatun bokon da ake so yara su saboda yaushe za ka je ka zage kana karatu har ka zama profesa kana nan mota ka sai an hankada maka ita ba ta tashi ga dan kwallo ya zama miloniyan miloniyoyi kuma wani sakandaren ma bai gama ba ya gudu amma ya zama miloniya ga profesa motar shi sai an hankada ba ta tashi tana hayaki dan Allah yanzu wannan a aikace ba ana rauni shi kanshi karatun bane to na ka mana wannan ne duk dan kai in jawo hankalinmu da Muhammad Nasiru Dina Albani yake cewa saboda mutane sun rufe idan su kai turawa suke bi turawa kawai suke bi wallahi inda zaka tabbatar da ture yayi wannan sharrin yanzu ka dira kasar Saudi Arabia da doguwar rigarka da rayaninka da kwajirinka da kandini wallahi da kai sa'a ba sai ka haɗu da matasa su ne maka dariya amma wallahi da zaka dira da kunkume man takalmin nan irin na gayu din nan da shak ɗinka ka zangare wallahi sai kaga har manyan mutane sai ka girmama ka ake yi sai kaga shago guda ya fi girman masallacin nan tankame da misisi na yan da yan bulawus da yan abubuwa sai kaga gashi nan yara sun sa sai yarinya sai a ɗaure gashin ta sai a jefa mata baya sai tana yawo da kanta tsirara haka amma kawai Muhammad Nasiru Jinal Albani a cikin littafin shi Zulbabul Mar'atul Muslima cewa ya babu laifi mace in ta buɗe fuskarta in babu ado a jiki yace amma ta rufe shi yafi sai saudiya suka ce kada a shiga da wannan littafin tunda ya ce mace ta bude fuskarta kun ji fa kududiyar da kududiyar da ya amfani da kalmar amma kuma ga ƴaƴansu ne suna yawo a kwararo a titi a saudi arabia kansu tsirara sannan samari kowanne ya zanzare da shirt sannan gidan talabijin ɗinsu in ka bude da mata nan ana nunawa tsirara a gidan talabijin na saudi arabia to ya ina musuluncin yake a ka'aba ba harami ba ne ai ka'aba ba ka'aba ce harami ba kawai to shi yasa wallahi in za ku zauna ku gyara garuruwan ku a yi addinin musulunci wallahi ku gyara ka daina sha'awar tafiya wani wuri sai dai asalin tarihi da alfarmar da wannan wuri yake amma wallahi daina tunanin cewa ai zaka je wuri kaza ka same su kamar mala'iku la ya- la ya asuna Allah wallahi sai ka ga cewa in za ku zage ku gyara kasar ku wallahi sai ta yi daɗin zama fiye da tasu jama'a mun fahimci wannan da ke ko shi yasa kasar ka baka da kasar da kake da ita kamar ta ba kamata ya ka dagwalgwala ta ka bata ta ba gyara ta can da kake sha'awa ka tafi ka zauna da a ce sun dagwalgwala kasar su wallahi ba za ka yi sha'awa ba to ka tsaya ka gyara ta ka kasar amma kai kenan kullum tura su aiko maka da kuɗi da zo ka tada fitina a kasar ku idan ta dagwalgwale ka kaddara ka haye gwaggon kafa da ke dan magaji in yaƙi ya zo ba zai ritsa da ita ba kawunka da ke lukoro ba za a haɗa da shi ba to amma in ƙasar ta gyaru fa to Allah ya shiryar da mu a takaitan takaita dai malam yace wal hamilu ala hadhihi al mukhalafati fi ma a take a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ni abin da nake gani a cikin abin da na kudurce abin da ya jawo mutane suke nesanta kansu daga makabartu inna ma huwa taqlidul a'ma lil urubba sai dan koyi kawai da suke yi wa turawa wato koyi irin wanda makaho ke yi wa jagora a ɗazu mun karanta shi lil urubbiya kuskure ne almadiya alkafira waɗanda suke su turawa sun tasa rayuwa ta duniya ne kawai ta kafirci a gaba to mutane kuma sai suka waye gari da su suke ainihin koyi har wayo a cikin bayani a ɗazumin yi maganar cewa ƙwallon ƙafa ba ta halatta ba sai in ta cika sharuɗa kamar haka muka kawo waɗannan sharuɗa to wajen cewa ba ta halatta ba sai ne kuskure sai na ce ba ta haramta ba ma'ana ƙwallon ƙafa ba ta halatta a yi ta ba ko a tsaya kallonta sai in ta cika waɗannan sharuɗa ya zama na farko babu tozartar da lokacin sallah babu cuɗanin maza da mata sannan babu bayyana tsiraici na namiji ne ko na mace don ka dubi waɗannan sharuɗan gaba ɗayansu kuma duk sun cika a duk inda ake kwallon kafa tashi in ka dawo ka koma sai ga cewa a takaicen takaita dai bai halatta ba kenan da muka je ka ɗauki littafin minhajul muslim na sheikh jabir al-jazairi Allah ya shiryar da mu allati turidu an taqdiya ala kulli mudhirin min mazahiril imani bil akhirah wanda rayuwa irin wannan ta turawa tana son ne ta kawo ƙarshen duk wani abu da zai danganta mutum ya bayyana mishi wani abu wanda ke da alaƙa da rayuwar lahira har signboard na makabarta wannan akwai mutumin da yasa aka taɓa ɓalle signboard na makabarta wani director kullum zai fita office sai ga signboard ilal makabara signboard yana nuna cewa wannan alama ce da ke nuna nan makabarta ce tun yana kau da kai kai ran nan sai ya ce a je a cire mishi signboard din nan saboda kullum yana taya mishi da hankali sai ya kintsa zai tafi ofis kuma ya ga an ce lahira to ana nan ana nan wata ran aka ɗauko shi a ina za a yi da shi kuma makabartar za a yi shi ya sa mawaƙi ya ce wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu ya ce duk ɗa in dai mace ta haife shi ai ko duk ɗa mace sai ta haife shi ko ya ce to ka sa mishi ido komai tsawon ran shi wata ran sai ka gan shi an ɗauko shi a makara za a yi makabarta da shi kenan Allah ya shiryar da mu sai ya ce wa kullu ma wa kullu ma yuzakkiru biha da duk wani abu da zai sa a tuna lahira to turawa suna nisantar wannan abu walaysa huwa mura'at alqawaid as-sihhiyya kama yaz'umuna ba wai saboda kula da ka'idoji na lafiya bane su ce a nesanta mutane da makabarta saboda kada mutane masu rai su rinka daukan wasu cututtuka ƙarya ne suke ba haka abin yake ba su ne ne domin ba sa son kawai duk abin da zai tuna musu lahira walau kana zalika sahihan da wannan magana ta su gaskiya ce cewa a cire makabarta daga cikin gari saboda lafiyar rayayyu labadaru ila muharabatil asbab allati la yashukku aqilun fi darariha to da in dai da gaske ne dan kula da lafiya ne dan kiwon lafiya ne to da sun yi marmaza sun gusar da abubuwan da suke babu shakka ga duk mai hankali wajen waɗannan abubuwa suna da cuta mislu bai'il khumuri wa shurbiha kamar ainihin sayar da giya da kuma shanta da ba sai a hana shan giya ba da ba sai a hana sayar da giya ba domin cutarwar da idan ma a ce ala taqdir ala taslimin jadaliyar a ce wai makabarta ma tana sabbaba wasu cututtuka ga mutane masu rai to cututtukan da giya da shan giya ke sabbabawa ai yafi na makabarta to a fara gusar da giya da wuraren shan ta mana sannan in za a gusar da wannan din in ma a ce ita makabartar na da cuta wal fisik da abubuwan duk da suke jawo fasikanci wal fujur da kuma abubuwan da suke jawo ainihin fajirci al ikhtilafi ashkalihi wa asma'ihi da duk yadda yake da nau'in sunayen shi da kuma nau'in karkasuwar shi iri iri a gusar da waɗannan abubuwan mana sannan sai a zo a fara tunanin cewa eh lallai da gaske ne kiwon lafiya ake yi yanzu ba ku ganin abin da ake a rediyo in aka yi tallan taba sai kuma a ce amma fa gwamnatin tarayya tana jan kunnen ka akan cewa ita taba tana da hadari ga rayuwarka to dan me ake tallan abin da kuma za a zo a ce yana da hadari tun farko a hana tallan mana sannan aka kwaɓe ka aka kwaɓe ka akan yawan zinace zinace sai a ce to amma in ya zama maka ba yadda ba kai to ka rinka amfani da condom wannan dan mayani na leda da suka yi to ai kokarin hana abin da zai jawo cutar mana inda gaske ake faɗa ainihin da yada cututtuka sai malam yake ci gaba da cewa fa adamu ihtimamihim bil qada'i ala hadhihi al mafasid al zahira saboda haka rashin ba da muhimmanci da suka yi game da kawo ƙarshen waɗannan abubuwa waɗanda a zahiri suna sababa barna wa sa'ayuhum ila izalati kulli ma yuzakkiru bil akhirah da kuma ƙoƙarin da suke na gusar da duk abin da zai tuna wa mutane zuwa ga lahira wa ibadiha an a ayunihim da kuma ƙoƙarin nesantar da ainihin tunanin lahira daga idanuwan mutane akbaru dalilin ala anna al-qasd khilafu ma yaz'umuna wa yu'linuna wannan na daga cikin manya-manyan dalilai da ke nuna cewa abin da suke nufin su aikata to sabanin abin da suke riyawa ne kuma sabanin abin da suke faɗe ne a gidajen rediyoyi da gidajen ainihin yada labarai wa ma tukinnuhu suduruhum akbar malam yace abin da ke boye a cikin zukatansu ma ya fi girma fiye da abin da suke fitowa suna ainihin faɗi da ainihin bakunansu to ka ji ainihin fa'ida ta farko da za a samu a wannan hadisi a takaitan takaita wannan hadisi wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa karya kashin mutum mumini a halin yana mace to kamar karya kashin shi ne yana da rai to wannan yana nuna mana kenan idan ainihin haka ya zan haramun to ashe tono kashin mutum mamaci bai halatta ba domin garin tono shi din nan zai iya yiwa a karya kashin shi ko kuma a ainihin samu nakasa kashi din don haka inda aka ce makabarta wannan ta musulmi ce to sai dai ku batta ku sa mata ido za ku gyara garuruwan ku to ku kewaye makabarta ku gyara inda za ku gyara amma wannan makabarta ku batta haka asani abu na biyu annahu la hurmata li azami ghairil mu'minina amma kashin da ba na mu'mine ba to bai da alfarma لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله عظم المؤمن saboda a cikin hadisin annabi ya ce karya kashin mumini to ashe kaga ya ware bai ce karya kashin mamaci ba kawai sai ya ce mumini fa afada anna azama al-kafiri laysa kazalika to wannan hadisi sai nuna kenan ashe kashin kafiri to karya shi ainihin ba haram bane wa qad ashara ila hadha al-ma'ana al-hafiz fil fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi nuni ga zuwa zuwa ga wannan ma'ana a cikin littafin shi فتح الباري بقوله ديتي يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية daga cikin abin da za a fa'idanta a wannan hadisi na nuna cewa lallai haramcin ainihin wato daraja alfarman mumini bayan ainihin wato mutuwar shi to tana nan kama kanat fi hayatihi kamar yadda take yana da rai kamar yadda mumini a lokacin da yake da rai jikin shi na da daraja bai halatta a ci mutuncin jikin shi ba to ko da ya mutu haka ainihin yake gashi a ƙasa sai ya ce zakarahu fil faid wannan magana mai littafin faidul bari shi ya faɗe ta faidul bari shi ma sharhi ne na sahihul bukhari wani malami ne mutumin ƙasar indiya ya yi shi ya yi shi cikin mujalladi goma sha biyu shi kuma manya manyan mujalladai ne ake buga shi sunan shi faidul bari to yana yawan ɗauko zantuttuka daga cikin fatuhul bari to shi albani bai ɗauko daga fatuhul bari kai tsaye ba ya ɗauko daga faidul bari ne shi kuma faidul bari ya ɗauko daga fatuhul bari dan haka sai ya ce hafiz ya faɗi wannan magana a cikin fatuhul bari amma ba a fatuhul bari din na bude kai tsaye na ɗauko ba ni ma na ɗauko daga inda wani ya ɗauko ne amana kenan wajen ilimi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya to daga nan ne sai malam muhammad nasir din albani sai ya ce wa min zalika yu'rafu jawabu an as-su'ali alladhi yataraddadu ala alsinati kaseerin min at-tullabi fi kulliyati tibbi daga waɗannan matsaloli da muka tattauna ne ya kai mai karatu ko ya kai mai saurare za ka san amsar da yawan ɗalibai suke yawan tattauna ta ɗalibai waɗanda suke faculty of medicine ɗalibai waɗanda suke bincike akan aikin likitanci suke yawan tambaya wacce tambaya ce suke yawan yi wa huwa hal yajuzu kasrul azmi li fahsiha shin ya halatta a karya kashi domin a ko wa huwa hal yajuzu kasrul izami li fahsiha shin ya halatta a karya kashi domin yin bincike a cikin kashin ko a cikin bargo wa ijra'i tahriyat da kuma ainihin bincike gudanar da ainihin gwaji wato koyan aikin likita a tibbiya fiha a fasa kashin mutum a koyi aikin likita a cikin wannan kashi shin ya halatta wal jawabu amsa sai Muhammad Nasir Din Albani ya ce la yajuzu zalika fi azmil mu'min in dai gawar ta mumini ce to bai halatta a karya wannan kashi na mumini ai wannan koyan aikin likita a ciki ba wa yajuzu fi ghairiha amma gawar wanda ba mumini ba wanda yake kafiri to ya halatta wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya daga cikin abin da zai karfafa wannan fatawar tamu ita ce wannan magana wadda za ta zo a karkashin wannan mas'ala ta nan jama'a mun ji wannan magana da kyau aiko saboda haka kaga wannan ya amsa wannan tambayar da an dade ana yin wannan tambayar don farko farkon karatun wannan lissafi da muka fara an taba gabatar da wannan tambaya nace zamu zo kan wannan mas'ala insha Allah to gashi wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin gashi Allah ya nufa to don haka dalibai waɗanda suke koyon aikin likitanci ya halatta ana rarraba musu gawarwaki za su fasa kan za su fasa kaza don su bincike to in gawar musulmi ce bai halatta ba amma in gawar kafiri ce to ya halatta to yanzu wannan don Allah ba shi daga cikin abin da zai turfafa mu dole mu tashi mu binciken waɗannan ilmomi yanzu su shugabannin waɗannan faculties din wasu ba musulmi bane su za su iya bambancewa to ya kamata a baka gawar kafiri ko a baka gawar musulmi ina ruwansu komai yi za su yi dan dai su ga cewa sun gudanar da aikin su kawai to ashe dole ne a samu musulmi su kutsa kai su shiga cikin waɗannan abubuwa domin me su samu wa musulmi mafita akai to a ƙarƙashin wannan matsala kamar yadda na fara buga mana misali ran nan nace akwai matsaloli da dama da suka haifu daga ciki akwai kamar haka aka ce to yanzu irin waɗannan matsaloli da suke faruwa a zamani ya za a yi da su to shine sai manyan malamai sai suka ainihin rubuta littafai akan haka na daga cikin littafan da aka rubuta kaga wannan littafi gashi hukumu naqal al a'ba'i fil fiqh al islami mawqif al fiqh al islami min al muslim ba'da mautihi hukumu tatabbi' al rukhas fil fiqh al islami al ta'qibat al bayyina ala man ta'aqqaba ibn taymiya da idad doktor aqil ibn ahmad al aqili gashi wani babban malami ne yayi shi akan irin waɗannan matsalolin ya fara tattauna matsaloli hudu ne yayi akai amma daga ciki shine hukumu na qalil a'ba'i fil fiqh al-islami to an tattauna shigen irin waɗannan matsalolin waɗanda suke faruwa a wannan zamanin kamar kodar da ke jikin mutum koda da ke jikin mutum guda biyu ce amma ɗaya ce take aiki yadda idan ɗayan nan ta gaza sai ɗaya sai ta karɓi aiki to ya halatta talauci ya maka yawa kana neman jali sai ka je a yanke ɗayar ka siyar ɗaya ta ci gaba da aiki a takaicen takaita malamai suka ce bai halatta ba saboda tun da kaga Allah ya maka su guda biyu din nan to akwai wata hikima a ciki na daga cikin hikimar da malamai suka gano suka ce domin ta iya yiwuwa rana tsaka guda ɗayan nan ta tsaya cip don an yanke ɗayar kaga sai ka mutu kaga kayi wa Allah ainihin gaggawa da ranka kenan ma'ana ka kokarin bijirar da kanka ga kisa tun lokacin mutuwa kana hakika bai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to saboda yadda ainihin lokaci ya kure insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah